الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة تقوس قوة شعبان هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا 1446 wanda ya dace da bakwai ga watan biyu shekara ta 2025 za mu ci gaba da karatu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka na tasriful maidani wanda za mu tashi a farkon shafi na goma sha hudu inda mala ya ce babu fa'ala min allafifil makarudi wal mafuruki to wannan babe zai yi bayani ne akan babin fa'ala amma fa'ala din nan min alfi'ilin lafifi daga fi'ili wanda yake allafif wanda an yi bayaninsa a baya cewa kashi biyu ne akwai allafifu almakarudu alfi'ilu lafifu almakarunu akwai almafaruk ayi bayani a baya ko yau almakarunu ya ce shi ne wanda ya kasance ainul kalima ɗinsa da lamul kalima ɗinsa dukkaninsu huruful illa ne wannan shi ake kira da allafifu almakarunu akwai almafaruku shi kuma wanda shi za ka ga fa'ul kalima ɗinsa da lamul kalima ɗinsa harfin illa ne kenan ainul kalima shi ba na illa ba ne to wannan shi ake kira da allafifu almafaruk an yi wannan bayani a baya to shi ne za a yi bayaninsa ya za ka furta mubari'insa da masdarinsa da ismul fa'il da ismul maf'ul da umarni da hani to shi ne wannan babu ya kunsa bala ce ilab ka sani an na fa'ala min lafifil makaruni lallai fa'ala daga ɓangaren fi'ili wanda yake allafif almakarun ya ati mustaƙabaluhu fi'ilinsa mudari'i yana zuwa maksuran halin kasancewar ainun ɗinsa tana da kasara wato ba fataha za ka yi masa ba ba ma za ka yi mata ba kasara za ka yi ma ainul kalima ɗinsa a mudari'i na hau kamar misali tsawa to a mudari'i sai ka ce ya tsawi to tsawa wazaninsa shine fa'ala fa'ala ya tuwi wazaninsa shine ya fi'ilu ya fi'ilu ma'anar tsawa shine ya ɗaura kaza kila ce ya ɗaura zane ko wani abu ko ya naɗe wani abu ya naɗe sutura ko ya naɗe riga ko abin da ya kama da wannan ya tsuwe yana naɗewa to haka shi ma sawa ya suwi bisa'i shi ma to shi yana da ma'anoni yana ya ɗaukar zama eh akan ce sawa bi makani kaza ya zauna a wani bagiri ya suwi yana zama to shi ma wazaninsa fa'ala ne ya fa'ilu fa'ala yaf'ilu shine wazaninsa to haka zai karin bayani a kansu haka shawa ya shuwi shawa ya soyu ya shuwi yana soyuwa hmm? yawwa ko yana ƙonuwa to shine shi ma ala wazni fa'ala yaf'ilu to in mun duba za mu ga da tsawa da sawa da shawa dukkaninsa lafifun ne makarunun saboda ainul kalima da lamul kalima dukkaninsu min hurufil illati sa daga cikin harufan illa wala aslu to asalin kowane fi'ili da ka gani a nan asalin dai shi ɓawa da sawa da shawa ko to shi ne ɓawaya ɓawaya shi ne asalin tsawa haka sawa sai ka ce sawaya ga asali shawa sai ka ce shawaya shawaya a asali eh amma kuma ka'ida ba za ta baka dama ka faɗi haka ba eh tasarrufi haka ta imla'i ba za ka dama ba za ta baka dama ka rubuta haka ba sai dai in koyarwa kake kamar yadda malam yayi eh to ya aka yi malam asalin tsawaya kuma an ce shi ne asali amma kuma mun ji tsawa ake cewa sai mala ya ce ai faƙuli batil ya'u alifan ai ita tsawaya kaga yawon ita ce ƙarshe ko a matsayin lamul kalima to ai ƙalbinta aka yi aka juye ta sai aka mayar da ita alif eh yawwa sai ta koma ɓawa e to wannan da kaga an rubuta alamar ya ba ya umbace alif ce e ana rubuta haka saboda asalin alif din ya unci don ka'ida ta tasirifi tana cewa idza taharrakatil ya'u wal wawu wan fataha ma qablahuma quliba alifan e wannan ka'ida ce ta sarfu duk sanda wawun ya zo da wasali kuma harafin da ke gabaninsa ya zama maftuhi ita ma ya'un haka to akan juyar da su a yi kalbin su a mayar da su alif na fatar an gane eh to in ka duba tsawaya kaga ya'un ta harraka tana da wasali eh sannan wani harafi ke gabaninta wawun za ka ga fataha shi magare e to duk sanda aka samu irin wannan to ka'ida ta baka umarni wannan yawon din sai ka yi kalbinta sai ka mayar da ita alif na fatar an gane haka shi ma na wawon kamar da'a da'awa asuluhu da'awa eh da'a ya kira ya da'u ya da'u eh to amma kaga ba a cewa da'awa sai dai da'a sai a sa alif shi kuma alif ake rubuta ba yawon ba saboda asalin alif din wawun ne in asalin alif din yawon ce to shine sai a rubuta yawon amma ba za a yi mata digagga komi ba za a yi mata ba kawai ya arat za a rubuta eh to malamin sarfu da yazo zai gane cewa to wannan asalin alif alif ce amma asalin ta yawon ce shi yasa aka rubuta ta shi kuma da'a da ake rubuta alif a ƙarshe zai ce to wannan alif asalin tawawun ce shi yasa aka rubuta alif kawai eh to a kula da wannan to shine mm mm duk ai da kaji an ce ma ka'ida magana ta ƙare mm dama an ce ka'ida formula shi ne ba da ƙa'ida mun san formula ya ko? wato kamar ma'auni na an ka baka duk abin da ya zo bisa ga wannan to haka za ka yi masa kawai dai ana baka misali ne saboda ka iya gane abin nan ɗin don da faɗa ma ƙa'ida kawai aka yi sai aka ƙi baka misali to kana iya samun rikicewa da shi yasa sai su baka ƙa'ida kuma sai su kawo ma misali musamman irin waɗannan littattafai da yake ana rubuta su ne saboda ƙananan almajirai masu fara karatun tasirifi to wannan shi ne to shi ne mala ya ce an yi kalbinta zuwa ga alif litaharruki ha saboda yawon ɗin ta samu wasali wanfitahi ma ha kuma harafin da ya zo kamin ita ya zo da fataha shine wawun fawa fawaya eh kaga wawun din maftuhi ne ko eh to haka shi ma sawa hukuncin yake asluhu sawaya sai aka yi kalbin yawon din ta koma alif eh saboda mi litaharrukiha wa infitahi ma qablaha eh to wannan amadi kenan to a mudari imalin me shi kuma asalin ya tsuwi sai ce wa ya tsuwi shi kuma asluhu ya tsuwi asalinsa ya tsuwiyu ya tsuwiyu ya tsuwiyu huwa al'aslu an gane ya tsuwiyu bila ta shididin ba a samu ya'un shadda ba ya tsuwiyu ba ya tsuwiyu waka zalika haka ya suwe shi ma asalinsa ya suwe shi ma ya shuwe asalinsa ya shuwe kinan asali a mazari iyawun din mutaharrika ce to me dalilin da yasa aka yi mata ɗauri sai aka ce ya tsuwe ya suwe ya shuwe kaga an jami ya'un din amma asali kuma mutaharrika ce yeah. to shine mala yace zai gaya ma dalili fa uskinatil ya'u ya'un din an mata dauri ne linkisari ma qablaha saboda harafin da yake kamin ita makasuri ne yeah. shine kawai dalili eh in ka duba zaka ga ya tuwi wawan ke gabanin ya'un ya tsuwe wai kaga makasuri ne ko ba haka ba to sai aka yi ma yawon da aka cire mata wasali sai kasara din ta jata a matsayin madda sai ko ba ya tsuwe ya tsuwe ya shwe shi kuma mai dalili saboda lafazin ya yi sauki tsakanin ya tsuwe da ya tsuwe wanne ya fi sauki eh a gari eh to shine hikima saboda lafazin ya samu sauki eh to wannan shine don mun faɗa cewa duk sanda abu ya nauyin faɗa larabawa to sukan juyar da shi zuwa ga yadda zai yi saukin faɗa ga halishi eh yasa larabci bai da wahala saboda duk abin da zai sa ya zamo da wahala an sauwake maka shi saboda su masu yaren ɗabi'atan ba sa son abu mai wahala furtawa to kai ya za ka zo ka ce larabci na da wuya eh bai da wuya to baka koya ba ne eh baka koya ba ne wa masdaruhu mala ya ce masdarinsa eh to yanzu mun je allafifu almakarunu ƙarshe zai yi bayani akan allafifu almafaruk to me masdarinsa tunda mun ji yadda ake furta mudari'insa ko wa masdaruhu in zaka narku masdarinsa ya ati ala wazni fa'alin to zai zo bisa ga wazanin fa'alu nahau misalin tawaya tuwi tayyan fa'alan eh tayyan sai ka ce fa'alan shine wazaninsa wal asulu to asalin shi tayyu din duhu a nema wannan ne don ka gani eh amma in ba haka ba wannan ai kaga ba karatun dalibai bane a ce komai sai ai ma bayanin shi wannan sai zabo kamar ka zabo da kiki kenan eh to shi mala yana la'akari da suwa yake wa rubutu eh yawwa za ka gaye lamiyatul afa'ali a nema haka kaka yi ba ya ba ga go sai zo ya ba baiti guda sai kai minti talatin kana shari eh to wannan kenan to shine ma la yace wal aslu asalin tayyan dinnan tawyan shine asali mm tawyan shine asalin tayyan tunda tsayiyan in ka kula ya'un guda biyu ce tunda akwai shadda ko to ɗayan ta asali ce ɗayan kuma asalin ta wawun ce wato duk ɗalibi ko malami inda bai san tasirifi ba to gaskiya kawai hayaniya yake shi yasa aka ce ummul ulumi ne kamar yadda shehu abdullahi ya sifanta shi da shi ummul ulumi min abiha arhamu annahawi wajtima'u zaini aqwamu saboda haka in baka da tasrifi a ilimi to kamar baka da uwa ne duk abin da ka sani ko baka da uwa to ka goga akwai matsala in ba ka da nahun da tasirifin to ba ka da uwa ba ka da uba shi nahu shi ne uba in kuma ka san tasirifi ba ka san nahu ba kana da uwa ba ka da uba ka san shege ke to shi ne a sheku abdullahi ya ce me zama lafiya ya ce ka haɗa biyun duka kana da uba ya yi zaman lafiya Allah ya zamu daji to fa qulibatil wawu ita wawun din na an juyar da ita ne ya an sai ta koma ya'u hmm yawwa sai ya koma daga ƙauyen sai ya koma tayyan tayyan tayyan yawwa idan muka yi kalbin wawun din muka mayar da ita ya'un kenan to kaga ɗaya sakina ce ɗayan mutaharrika to wa udigimat sai aka yi idigamin ta farkon sake naɗin filiya isaniya aka shigar da ita cikin ya usaniya sai aka yi mata shadda sai ya koma tsayyan tsayyan to kaji dalili kaji dalili to wannan likitancin arbiya ke wasu mu fa'ilihi mala ya ce sunan fa'ilinsa mun gama da mazdari ya ati yana zuwa ala wazni fa'ilin bisa ga wazanin fa'il lahu misali tawin tawa ya tuwi sai ka ce tawin mai nadewa tawin hmm? yawwa in ka faɗe shi a matsayin na kira in kuma ka sami ma'arifa ka ce a tawi a tawi mai nadewa to wal asalu shi ma fa ba haka yake a asali ba asalin shi tsawi ɗin nan tsawiyun tsawiyun akwai yawon eh sai mala ya ce fa'uskinatil ya'u ko an yi ɗauri ga ya'un ɗin nan sun mahuzifat bayan an maishe ta sake na ita tsawiyu ɗin ga to sai aka ɗaure ta sai ta koma tsawi daga tsawin sai ta koma mi tsawi kaga an yi mi wawun ya daure ta ko to bayan an daure ta kuma bala ya ce sun mahuzifat sai aka shafe ta da aka shafe ta sai koma mi tsawi tsawi yauwa to sai aka ɗauko tanwini sai aka sa kalma din tunda na kira ce sai aka ƙara mata wasali guda sai ta koma fawin fawin eh yawa tunda mankusi ne ko yawa mankusi kuma duk inda ya zo na kira to tanwini ake masa bayan an shafe ya'un din eh kamar alƙadi to in ka cire ma'arifa ba ƙaudi za ka ce ba ƙaudid za ka ce faƙaudi ma an ta ƙaudin eh kaga bai ce ko ba su ce ƙaudi ba sai suka ce ƙaudin saboda na kira ne amma in ka sami ma'arifarsa to sai ka bar shi da yawon ɗinsa sai ka ce alƙaudi alƙaudi me dalili saboda a da na kira abin nan da tanwini da ma'arifa ba sa haduwa ba zai ka ce alƙadi kuma ka yi tanwini ba ka ce alƙadin babu wannan a larabci in haka za ka faɗa sai dai ka cire alif ɗin sai ka ce ƙadin ƙawin fawin shawin da sauransu duk wani wanda ya zo da wannan sifatu haka za ka yi masa in yana da ma'arifa to sai ka bar mai yawon ɗinsa kaka shafe ta in ka cire mai ma'arifa to sai ka share hadda yawon ɗin yawwa to me yasa shi na kira din ba a bar mai ya'un din saboda an samu haduwar sukunin guda biyu ga sukuni na tanwini ga sukunin na ita ya'un eh to kuma haramun ne a wurin larabawa iltika usakinaini to shi yasa sai aka shafe ya'un din aka hakura da ita shi yasa ismul fa'il din ya tsuwi ba a ce tsawi ba sai aka ce tsawin wannan shi ne dalili Allah ya samu fahimta shi ne ya ce lissukuni ha saboda ya'un ɗin an shafe ta saboda ta zamo da sukunin ga sukunin ɗinta wasu sukunin tanwini kuma ga sukunin na tanwini ba'ada to ya za a yi su haɗu ai ba sa haɗuwa eh ba za su taɓa haɗuwa ba ko? wasu mu maf'ulihi sunan maf'ulinsa wanda aiki ya faɗan makenan ya atiye da zuwa shi ma ala wazni maf'ulin bisa ma'aunin maf'ul na hau misalin ya tuwi ya tuwi sai ka ce matuwiyun haka ake faɗa matuwiyun abin naɗewa e bawin mai nadewa ya tsuwi yana nadewa to abinda aka nade sai ka ce matsuwiyun to amma ba haka asalinsa yake ba sai mala ya ce wal asulu asalin matsuwiyun matsuwuyun matsuwuyun shi ne asalinsa matsuwuyun eh yawon guda biyu ce sannan yawon a ƙarshe mala ya ce faƙuli batil wawun saniya an yi ƙalbin wawun ta biyu ɗaurara kenan ko ya'an sai aka mayar da ita yawon sai ya koma mi kenan matsuyuyun matsuyu eh eh matsuwu eh wawu saniya aka yi kalbi zuwa yawun wawu saniya ba sake na bace to sai aka yi kalbinta ta koma yawun to ya zai zamo eh to ya za a faɗe shi eh matsuwiyun eh tun da zama ba ta jan yawo to sai ka wawawun kasara eh matsuwiyun matsuwiyun to sai koma haka to yana matsuwiyun shi ne faƙuli batil wawu saniya ya'un wa udigimat filiya'i a saniya ita ya'un ɗin da aka yi ƙalbinta daga wawun sai aka yi idigaminta aka shigar da ita cikin ya'un ta biyu sai koma mai fasara matsuwuyun matsuwuyun matsuwuyun matsuyun eh matsuyun hmm? a faɗa mu ji eh matsuyun eh mat matsuyun matsuyun matsuyun yawwa kaga mun idigamin ta farko cikin ta biyu hmm? to shine malam ya ce to fa kusirat ma qablaha to kaga nan wawan don magare ta to sai aka mayar da dhamman nan ta koma kasara fasara matawiyun eh. to kaji hanyar da aka yi aka samu matawiyun eh hanyar da aka bi aka same shi kenan tumal ya ce wal amru minhu bari mu yi sauri mu karasa tunda babin ya kusa karewa to idan za ka yi umarni daga shi allafifu almakarunu sai ka ce ituwi ya tuwi sai ka ce itiwi ai ya ba mu ka'ida a baya ko? yauwa tunda asalinsa ya tuwi ko? sai ka shafe harafin mubara eh? yauwa to tunda a abin da ke bayan harafin mubara'a ɗaurare ne to sai ka sa hamzatul wasli shi ne daga yatsuwe sai aka shafe ya'un da aka shafe ya'un sai aka kawo hamzatul wasli madadinta sai koma yatsuwe sai aka shafe harafin illa a ƙarshe asalinsa shi ne ya ce wal asulu asal in za ka wannan hayu shi kuma hani sai ka ce la tatsuwi la tatsuwi shi kuma harafin ƙarshe kawai za ka shafi tun da mu'utalli ne to wal asulu fihi asali a kansu itsuwi asalin itsuwi itsuwi itsuwi wala tatsuwi eh amma fahuzifatil ya'u duka a biyun zaka ga an share ya'un tunda umarni ne da hani to me yasa aka shafe ta alamatan liljazmi saboda alama ta dauri wal kasaratu wato alama ta jazma ga hani hmm? alama ga sukuni a umarni walkasaratu ta dullu alaiha kuma kasara ɗin da aka wa wawan ɗin tana nuni kan ita yawon ɗin da aka shafi itsuwi gina alamu ya nuna wi ɗin nan yawon agabanta shi ma la ta tsuwi tuwal mafaruku to mun gama bayani akan allafifu almakarunu yawan sai abokinsa almafuruku walmafuruku minhu ya ati mustaqbaluhu aidan shi kuma mustaqbalinsa yana zuwa maksuran halin an yi wa ainin ɗinsa kasara a mudari na hau misali wa'a sai ka ce ya'i wa'a ya'i eh? eh to kaga nan bai ce ma asalin wa'a kaza kaza ba saboda can ya baka mi to nan sai ka fitar da ita shi zai nuna cewa ka gane abin da an kai a baya sai mala ya jarraba ka ya gani ka fahimta ko baka fahimta ba to kaga wa asluhu wa aya bisa ka'ida da ya faɗa a baya kaga taharrakatil ya'u wan fataha ma qablaha fa qulibat alifan sai koma wa'a ya koma wa'a ya'i asluhu yaw'i yaw'i eh yaw'i ko shi ne asalinsa akwai wawu amma sai aka ne yawwa sai aka shafe yawon din aka shafe wawon din sai koma ne ya'i to kaga shi bai da wahala wa'ayan shi kuma alawaza ne fa'alan mazdarinsa kenan fa'alan shi wannan bai da ishkali fahuwa wa'in ismul fa'il sai a ce wa'in wa'in shi kuma asluhu wa'iyun alawaza ne fa'ilun fa'ilun eh sai aka shafi me yawon eh a'a sai aka ɗaure yawon ya koma wa'i daga wa'iyun sai koma wa'i eh bayan an yi ma yawon ɗin ɗauri asalinta mutaharrika ce sai aka mai da ita sake na fa'uskinat da aka yi iskaninta kuma sun mahuzifat saboda kada a samu iltika usaki daini to wannan shine sai ce wa zalika mawu'iyun wannan abin kiyayewa ne ma'anar wa aya'i yana kiyayewa ya kiyaye yana kiyayewa mawu'iyu abin kiyayewa wa'in mai kiyayewa me asalin mawu'iyun eh mawu'iyun tunda an ce ma'auninsa maf'ulun to kaga mawu'iyun ba shine asali ba kenan me asalin to kaga baka gane abin da an kai baya ba kenan eh maw'uyun maf'ulun shine asali an gane saboda haka qulibatil wawu as-sakina ya'an sai tashi daga mawuyun sai koma mi mawuyun sun ma'udigi matil ya'u al'ula fi saniya sai koma mi mawuyun sai aka yi mata shadda to wannan shi ne asali sau da haka yanzu duk wanda ke sun ya gane darasin to sai ka je ka binciko a gadi fi'illai guda biyar biyar na kone bangare biyar na bangaren makarunun da biyar na bangaren mafuruk su sai ka yi ta halilinsu amma banda waɗanda shi mala ya kawo in ka kayi daidai to ka fahimci karatu in ka gaba kai daidai wato baka fahimta ba sai ka ƙara bibiyar daras formula ɗin ta bi jikinka ta bi jikinka to insha Allah za ka za ka abin nan ko da ka yi marhalar farko ka gaba ka gane wato ka kare yi to wannan shi ne wala amru in za a yi umarni ba eh eh eh ke yayi kaza eh to wannan in za a yi wakafi kenan sai a sa ha'u sakati shine a ce eh wannan hayu in za a yi hani la ta eh eh karka kiyaye shi fa'in wasaltahu amma in kayi wasalin umarnin da wani abu a baya to hazabtal ha'a sai ka shafi wannan ha'un ɗin na hau sai ka ce e haibza mara waitu laka e haibza mara waitu laka ka kiyaye abin can da na ruwaito ma a baya mala ya baka umarni ka haddace shi to kaga me yasa ba a ce e hibza mara waitu laka ba saboda an yi wasalin a da hibza e to in za ka yi wasali sai ka shafi ha'us sakati in za ka yi waƙafi sai ka sa ha'us sakati in in to wannan shi ne wannan littafi in ka bashi kula to za ka fahimci sarfin gwargwado a matsayinka na ɗalibi kuma abubuwa za su dinga bayyanan ma a fili littafi ne mai matukar mahimmanci kusan zai yi wahala ka samu wani littafi da ya kanana na tasirifi wanda ya kai shi sauki da yin abu daki-daki ai muna karatun lamiyatul afal za ka ga ai ba akwai bambanci to ka gani to Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh